بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na talata wanda mun shiga daren laraba a yammacin laraba daren alhamis wanda shine daren 18 ga watan zulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya daidai da lissafin biyar ga watan yuli shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ke nan tudun wada Zaria inda aka fi da suna masallacin dandali a cikin wannan karatu namu na tafsirin suratu al-Qasas wannan shine darasi na 31 insha Allah cikin jerengiyar karatukan tafsirin wannan sura mai albarka a darasin da ya gabata mun fara tattaunawa game da wato ma'anar fadin Allah madaukakin sarki قل أرأيتم إن جعل الله عفوا إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة زوى كرشن فدن الله سوى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وتدق آية سبعين دايا زوى تا سبعين دأكو إن شاء الله مالا نورا موسى صحابي على رمزي ساكي كرن تامر أن آيوي فدن الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار النهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
نعم الله مدوكين سركي yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmada kace musu me kuke gani da Allah zai sanya muku dare ya zama ya wanzu titir ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya da Allah zai haka wane ne wani abun bauta kuma bayan Allah wanda zai iya zo muku da haske afala tasma'un shin ba kwa ji ne kul Allah ya ce ka ce musu ara'aytum me kuke gani in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan da Allah zai sanya rana ta zama tana wanzuwa tutur ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alkiyama man ilahun ghairullahi yatikum bilailin taskununa fi wane ne wani wanda ba Allah ba da ya isa ya zo muku da daren da za ku samu natsuwa a cikinsa afala tubsirun shin ba kwa gani ne wa min rahmatihi kuma yana daga cikin tausayin da Allah yake muku ja'ala lakumul layla wan nahara da ya samu muku da dare da wuni litaskunu fi dan ku natsu a cikin dare walitabtagu min fadli kuma dan ku nemi arzikin Allah a cikin wuni wala allakum tashkurun kuma don ku dinga godewa Allah waɗannan ayoyi su ne muka fara jin magana game da su cewa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan magana ne don ya nuna wa mutane irin ni'imar da ya musu wadda ni'imar ta kai ta kawo ta yi kusanci da su har ma ba sa gani ba sa ganinta ba sa tunata don haka yake da kyau a tuna musu wannan ni'ima don su gane ni'imar dare da wuni da abin da ke cikin su na jujjuyawa da yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara su. Allah maɗaukin sarki ya ambaci waɗannan ayoyi ya kuma rufe su da cewa a sani wannan ni'ima ce daga gare shi da ya tsara don a samu falalarsa a cikin wuni kuma a samu damar sukuni da natsuwa a cikin dare saboda gobe idan gari ya waye mutane su ƙara miƙewa da ƙarfin jikinsu da nishaɗinsu su ci gaba da neman rayuwarsu. Mun ji wasu maganganu a game da wasu mas'aloli da suke da alaƙa da wannan ayoyi masu albarka. Za mu ɗan ƙara duba wasu masa'il a ciki kafin mu ɗan jirga gaba. Abinda za mu kalla a yau yana da alaƙa da ƙaziyar dare da wuni da Allah ya ambata a nan wajen. Allah ya ambaci dare da wuni, ƙul ara'aitum in ja'ala Allahu alaikumul laila sarmada. Isa ke cewa ƙul ara'aitum in ja'ala Allahu alaikumul nahara sarmada. Isa ke cewa wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara. Kaga duka ayoyin guda uku an maimaita ambatan dare da wuni a cikin su. Kuma haka Alƙur'ani mai girma yake cike da ambaton waɗannan ni'imomi guda biyu, waɗannan juyawan lokaci guda biyu da dare da wuni, ƙur'ani ya yi magana a kansu ta fuskoki da dama. Ya yi magana a kansu ta fuskar abin da ya kamata ɗan adam ya ɗau izina a kan yadda suke mai junansu, yadda kullum wuni ke faruwa da ya wuce kuma dare ya zo. Allah ya ambace su ta haka, Allah ya ambace su ta fuskar ni'imar da yau mutane a ciki kamar yadda ya ambata nan Allah ya ambace su ta fuskar nuna cewa ayoyi ne na Allah ababan daukar izna ne ababan lura ne wurare da dama a cikin alkur'ani Allah ya ambaci haka babu laifin buga misalai game da wasu wurare da aka ambaci wasu masail dake da alaka da dare da wuni a bisa yadda alkur'ani ya ambace su daga ciki akwai fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul baqara da Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الله يتي وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياه والسحاب المسخر بين السماء والأرض الله يتي لآيات لقوم يعقلون wannan aya da ke cikin suratul baqara kaga abinda Allah ya ambata na ni'imomin sa daga cike fara cewa lalle a cikin halittar sammai da ƙasa sannan kuma a cikin sassabawar dare da wuni waqtilafil layli wan nahari Allah ya sake ambatan yace wal fulki lati tajri fil bahr da kuma wato jiragen ruwa waɗanda ke gudu a cikin teku bima yanfa'un nas suke tafa da ababen da za su amfani mutane na kayan safara da sauransu Allah ya ce da kuma abinda Allah ya saukar na ruwan sama wanda yake sauka ya raya ƙasa bayan mutuwarta da kuma abinda Allah ya zuba a cikin ƙasa na halittu iri daban-daban da juyawa iska da kuma wato a girgije wanda Allah ya yassare ma mutane shi a cikin sama da kuma ya saukar ya zama ruwa a ƙasa ya amfani duk waɗannan ababen lura ne da Allah yake yi wa masu hankali bayani a kansu don su lura cewa lalle Allah ya kai mahalci to abinda muke nema kai anan shine da yace waqti lafil laili wan nahari hakanan Allah yana faɗi a cikin suratu ali imran da Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab lalle a cikin sassaɓawar a cikin halittar sammai da ƙasa da kuma sassaɓawar dare da wuni Allah ya ce akwai ababen lura ga masu hankali masu tunani a wani wajen Allah yake cewa waje allan laila wan nahara ayatai hakika mun sanya dare da wuni su zama ababen lura guda biyu Allah ya ce fa mahauna ayatal layl sai muka shafe ayat dare tai duhu waja'alna ayatan nahari mubsiratan ita kuma ayar wuni wato shi wuni sai muka sanya shi da haske tabtagu min tabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adad as-sinina wal hisabi wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan a cikin Isra'i kenan ko Allah ya ce mun yi haka don ku nemi falalar ubangijinku da wuni mun yi haka don ku iya lissafin shekaru da kwanaki ta hanyar amfani da dare da dare Allah ya ce kuma komai mun yi dalla-dalla da shi hakan ka sake kallon cikin sutul furqan da Allah yake cewa a farkon ta tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran sai Allah ya ce wa huwal ladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ya ce shi Ubangiji wanda sunan shi yake da albarka shine ya halicci sammai kuma ya sanya burjai a cikinsu wato wasu matafiya na musamman sannan ya sanya wata da taurari don su haskaka wato sama ɗin sannan kuma ya ce shi Allah shine wanda ya halicci dare da wuni kuma ya sanya su khilfatan suna mai gurbin junansu Allah ya haka ga wanda yake so ya ɗau ya wa'azantu wanda kuma yake so ya gode wa Allah wato ya ga wannan ni'ima ta Allah ya wa'azantu sannan kuma ya gode wa Allah ta hanyar ayyuka nagari har ila yau a cikin suratu suratul hajj muka sake tsallakawa da Allah yake cewa zalika bi anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli inna Allah sami'un basir Allah shine mai shigar da dare a cikin wuni ya shigar da wuni a cikin dare lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne haka a cikin suratu al'an'am muka ɗan koma baya da Allah yake cewa faliqul isbah waja'ala al-laila sakanan wal qamara husbana Allah shi yake halittar hasken safiya da ake gani Allah ke halittarsa sannan kuma shine ya sanya dare ya zama lokacin samun natsuwa sannan shine ya sanya wata farin wata da ke fitowa ya zama abin lissafin kwanaki da shekaru zalika zalika taqdirul azizil alim wannan tsari ne na Allah mabuwayi kuma wanda yake da ilimin da ba wanda yake da irin wannan ilimin sai shi suna nan dai da yawa da yawa wallahi idza yagsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa ga sunan da yawa nazairuha kathira wa kathira ire-iren waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani ba za su kirgu da, sanyin jiki ba. To, idan muka kalli duk kusan misalan da muka kawo, za mu ga ana fara ambatan dare kafa ambaci wuni. Duk inda ka kewaya, allail wan nahar, allail wan nahar, in banda nan kawai da ya ce, wa yulijin nahara fil lail, nan kuma dan muƙabala ne, don nuna yadda abin yake. Yulijin laila fil nahari, wa yulijin nahara fil lail, amma in ba kamar nan ba, to ko ina za ka ji allail wan nahar, allail wan nahar. to wannan jeren giyar a fara faɗan dare kafin a faɗo ne ba fa haka nan kawai ƙur'ani yake yin ta gaban za ba babu wata kalma ta ƙur'ani da aka aje ta inda kawai ajewa ne kawai na na, na, na coincidence na kicibus a'a an aje ta ne da wata manufa ina fata muna ganewa so da ka sai malamai suke kokarin su lalubo me yasa a ko ina ƙur'ani sai ya ambaci dare yake ambatan wuri wanda har ya shiga bakin mutane duk sanda za a ce za ka ce dare da rana safa da yamma baka cewa rana da dare an zo ana kokarin annawa wani abu da yake faruwa koyaushe sai an ce dare da rana sannan a ce safa da yamma aro ne muke a ran fasaha alqur'ani unconsciously ba tare da ma mun san a ina muka dauko ta ba to me yasa qur'ani ko da yaushe yake fara ambatan dare kafin wuni tare da cewa a ɗabi'ar rayuwarmu kuma muna ganin kamar wuni ke gaba da dare ko in za mu yi lissafin abubuwan da muke aikatawa za mu ga kamar wuni ya fiye mana muhimmanci saboda shi ne lokacin duk ayyukan da muke na rayuwarmu da ɗalibai 'yan makaranta da ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da 'yan ƙwadago da masu sana'o'i da kusan kowa da kowa yakan gudanar da mafi yawan al'amuran rayuwarsa ne a wuni dare kuma a je a huta dare mahutar bawa kamar yadda bawa shi yake cewa to amma me yasa qur'ani ke yawan fara ambatan dare sai malamai suka ce ana fara ambatan dare ne akan wuni saboda shi dare shi ya rigaya a wajen halitta su kafin a halicci wuni haka wasu malamai suka ce saboda din da kaji zaka ji Allah yana ambatan walahu ma sakana fil laili wan nahar walahu ikhtilaful laili wan nahari yuqallibu Allahu al-laila wan nahara wal laili idha yaghsha da ire-irensu ko ina zaka ji ana ambatan dare ne kafin a ambaci wuni saboda a tsarin halittar su da aka yi sai da aka fara halittar dare sannan aka halicci wuni wallahu a'lam wasu kuma suka ce a ana wannan gabatarwa ne saboda dare shine farkon rana wato rana anan day 24 hours da ake da shi idan za a lissafa yaushe laraba ta fara yaushe alhamis ta fara yaushe ramadana ya fara to ana lissafawa ne daga zarar rana ta faɗi misali yanzu muna cikin dare ne to wannan daren da muke ciki daren alhamis yanzu mun shiga cikin ɓangarorin 24 hours na alhamis wanda ta dace da sha takwas ga watan zulhijja alasa an gane lissafin zaka a ƙur'anance a al'adar ƙur'ani da al'adar balarabe yanzu duk abin da za a rubuta tarihinsa a yanzu da muke magana to za a ce ne ya faru ne a daren alhamis ma'ana a gun balarabe dare yana riga rana zuwa wunin da za a yi gobe to daren da aka yi kafin wunin shine daren wancan wunin da za a zo ba daren wunin da ya wuce ba ne. Da haka za ka ga, kamar da al'imamu Abubakar Jassas yake faɗa a cikin littafinsa a hakamul Ƙur'an, yake cewa, Inna btida a shuhuri minan laili, farkon watanni yana farawa ne daga dare raku, ala tara annahum yabtadi una bi salati tarawih fi awwali laylatin min Ramadan, yace baka ganin ana fara sallar tarawih a daren farko na Ramadan, wato da zaran an ga wata ba a riga an yi azumi ko guda ɗaya ba an ga wata ko to a wannan daren ya kamata a fara tarawi ga wanda yake so ya samu falalar cewa man kama ramadana imanan wati saba in wannan daren ya wuce ba kai kiyamun laili ba ba kai tarawi ba to ba za ka iya samun cikakkiyar falala ba ina ji wannan abin ba sabo bane a nan garin Zaria da ilimi yake da yawa ake da tarihin ilimin addinin musulunci a garuruwa irin Zaria irin Kano da sauransu ba za ka ji wannan ba za ka ji wannan abu a matsayin garibi ba amma a wasu wurare ta yi wani ya ji wannan a matsayin wani abu bako ina fata muna ganewa yace a wa hadithu wafati Abubakar as-Siddiq yu'akkidu zalika maganar malam Jassas ta kare idan wani dalili zai kara nuna mana cewa dare shike gaba da wuni shine hadisin tarihin mutuwar sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda kamar yadda zo a cikin sahih Bukhari cewa Aisha diyarsa Allah ya kara mata yadda da shi da ita ta shiga ta duba jikin nasa jikin yayi tsanani yana gab da ajali sai yake ce mata fi ayi yawmin tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ki Aisha a wace rana mijinki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu tace yawmul ithnain manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu ne a 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 11 bayan hijira kuma ya dace da Litinin wannan shine abin da ya shahara tare da cewa ta hakikin bincike na keke da keke ya saba wannan abin da ya shahara amma ba shine mahallin tattaunawa mu ba kan mu sake shi sai ta ce sai ya ƙara ce mata fa ayyu yawmin hadha to yau wace rana ce sai ta ce masa yawmul ithnain aiko yau litinin ne kala sai ce arju arju fi ma baini wa bainal lai ina fata Allah ya karbi raina a ragowan wannan wunin na litinin ka a shiga dare mana da zaran an shiga dare litinin ta wuce kenan ko mun gani to kuma Allah cikin hikimarsa bai karbi ran nashi ba sai da daren yayi sai take cewa falam yatawaffa hatta amsa min lailati thulatha'i sai Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya shiga daren talata ɗin rana ta faɗi kenan wato kamar da Hausa a ce ran litinin da daddare yadda muke faɗa da Hausa ko wadufina qabla an yusbiha kuma cikin daren aka masa jana'iza kafin gari ya waye Allah ya ƙara masa yarda da ɗaukaka to haka al-imamu al-qurtubi abu abdullah al-qurtubi a cikin tafsirin sa inda yake fassara fadin Allah madaukakin sarki wa wa'adna Musa 30 laylatan a cikin suratul a'raf sai yake cewa dallatul ayatu ala anna tariha yakunu bil layali wannan ayata wanda cewa lissafi ana yi shi ne da darerraki li'anna layali awailu shuhuri saboda darerraki sune farkon watanni yace wa biha kana sahabatu yukhbiruna anil ayyam kuma sahabbai in za su yi magana akan kwanaki sukan yi amfani da dare ne da aka kai ƙura'ani da ya zo magana da irin yarensu sai ya ce wa layalin ashir kuma ana magana a kan falalar wuni ne amma ba a ce wa ayyamin ashir ba sai aka ce wa layalin ashir da dare rakin nan guda goma amma kuma falalar ta wunin ce duk ibada da ake so a yi ana magana a kan wunin arafa wunin tarwiya sauran wunin da ke cikin waɗannan kwanaki goma amma sai aka yi tabiri da wa layalin ya ce da shi suke ba da labari ƙurtubi da ya tafi can sai ya ce walla ajamu tu khalifu zalika amma waɗanda ba larabawa ba wato gwarawa da hausawa da fulani da turawa da duk wani wanda ba balarabe ba balarabe na ce mishi al'ajam wani lokaci kalmar takan zo da ma'anar kafirai amma dai ba su ake nufi ana ba ana nufin wato duk wanda ba balarabe ba kamar yadda babarbare kanuri suka ji ya ce kirdi wato duk wanda ba kanuri ba wannan wani rabin dan adam ne ko bafullaci ya ce kado bawuce ya ce gwari kowace kabila suna da wanda suka raina da kalmar da suke kiran wanda ba nasu ba to balarabi sai ya ce al'ajam ya ce wal ajamu tukhalifu zalika fatahsabu bil ayyami gwarawa suna saba wannan bebayi suna saba wannan suna lissafi da ranaku li'anna walaha ala shamsi suna lissafi ne da rana musamman turawa kalanda turawa ta gregorian kalanda ce sola kalanda wato ranaku ake ɗauka rana ake ɗauka a matsayin shine mai za a ce ne shine shine primary entry na, na lissafin amma su larabawa to da wata suke shine luna kalanda ke kalli faɗin Allah madauki sarki misali da yake cewa qala atat qala ayatuka Allah tukalliman nasa a wani waje sai ce salasata ayyamin cikin al'imrana kenan salasata ayyamin illa ramza amma a cikin maryam sai ce ƙayituka Allah tukalliman nasa salasa layalin sauya to kaga wannan ayoyin guda biyu sai malamai suka ce suna nuna halascin kowanne ana iya a lissafi da rana ana iya a lissafi da wata ba wani abu ne na jidali ba amma dai shi na wata to daga cikin sha'air ne na musulunci sannan qur'ani ya nuna kuma babu laifi a gwama su wuri guda a cikin batu game da kissar ashabul kahfi ɗaya daga cikin fassarorin faɗin Allah cewa walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a sun zauna a cikin kogon su shekara 300 kuma sun ƙara tara ko dai fassara ta zama sun zauna shekara 300 sannan aka zo aka tashe su ɗin aka ce a zo a ga suwaye sannan suka sake komawa bacci suka ƙara shekaru tara kafin suka yi mutuwa ta ɗabi'a sun bacci shekara ɗari tara shine suka tashi suka je neman abin kari ɗin nan da suka aika a neman musu da suka dawo kuma aka ce suka ƙara yin baccin shekaru tara wata fasara kuma walabi sun fi kafin salasa mai ati sinina sun kwanta a cikin wannan kogo nasu shekara ɗari tara a ɗaya daga cikin lissafin, wasdadu tis'a a ɗaya lissafin kuma ɗari uku da tara. Da misali yanzu aka ce an haife ka shekara ta dubu da ɗari hudu daidai, yau shekara ka arba'in da hudu kenan ko misali ta hijiriya. Don Allah ya so da za a yi converting zuwa solar calendar, za a ga shekara kala ta arba'in da biyar ko da shida, za ta ɗan ƙaru. ko ta ɗan ragu wani ne ke ƙaruwa na luna ne ke ƙaruwa saboda shi ne yake da ƙaranci shi watan shi kwana shi ashirin da tara ashirin da tara ashirin da tara wani ɗaya ko biyu su yi talatin wancan kuma 31 da 1 da 1 da 1 da 1 ɗaya ko biyu shi 30 ko 29 to zaka zaka kalandar lissafin Grigori ta fi tsayi saboda haka sai zama shekarunka a Grigori 40 amma shekarunka a hijira 42 is very possible wannan ya faru a lissafin so saboda haka babu laifi wajen hada lissafin babu laifi kuma a inda musamman mutane suka samu kansu a cikin wani kunci yanzu ka je cika check a banki ka sa musu hijiri kalanda ba su karba ba dole duk usadancin ka dole haka zaka saka Gregorian in kana so ka shi kudin kanka je da zafin kai na ustazai ka je ka tada rigima ka ce kai ba ruwanka ina fata mun gane wannan haka birth certificate da ire-iren su duka Gregorian ake rubutawa Allah ya kawo mana mafita to wannan kenan a da haka abin da yasa Qur'ani ke ambatan dare kafin wuni shine kasancewar dare yana gabata wuni a wajen wato order din su haka kuma dare yana gabata wuni kamar da wasu malamai suka ce a wajen halittar su wallahu a'lam to abu na gaba game da waɗannan ayoyi har ila yau shine kun ga Allah ya ambaci game da game da dare man ilahun ghairullahi ya'tikum bi diya Allah ya zo muku da wani wanda ba Allah bai zo muku da haske game da rana kuma man ilahun ghairullahi ya'tikum bi bi nurin ko bi laylin taskununa fi can diya a a ya ne ma laila sarmadan ilawin kuma ya ci kumbi bidiya'i wancan kuma ma'ilawar gala ya ci kumbi ne ne bilailin taskun fi wa min rahmat da Allah kuma laila wannan harar taskun fi bambancin da ke so na ambata mana shi ne bambanci tsakanin diya da nur wato hasken da ake ce ma diya'u da hasken da ake ce ma nuru a ƙwar'ani suna da bambanci kuma su ma bambancin su ba haka nan kawai suka zo ba diya'u anan da aka faɗa akwai masu karanta shi da di'a ƙumbul ne ko kamar yadda shaɗibi ke cewa mene ne nufassilu ya haƙƙin ula sahirin buban wa haifu diya'an wa haifu diya'an wa faƙal hamza ƙumbula ƙumbul shi ke kanta da di'a'an wa haisu diya'an da inda ya zo diya'an a ƙur'ani wafaƙal hamza shi hamza sai wato a ƙumbula ƙumbul sai ya dace da alhamza sai mai da shi di'a'an to ko di'a'an ɗin ko di'a'an menene ma'ana hasken di'a ko diya ne kuma mace shi da hasken annur za mu ga duk inda aka ambaci rana za a ambaci haskenta sai a kira shi da suna diya'an inda aka ambaci kamar wata in za a ambaci hasken shi alkur'ani sai a kira shi da sunan nura kamar yadda misali in ka dauki kuma fadin Allah da Allah yake cewa masaluhum kamathal ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun kaga ambaci duka biyu Allah yace kamathal ladhi istawqada naran falamma aba'at falamma da ta kawo mishi hasken addawu din diya zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumati zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su kaga ta ambace shi da diya nan kuma ambace shi da nur hakan ka dauki a cikin suratu Yunus da Allah yake cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah ne ya sanya rana ta zama da haske wata ma ya zama da haske amma hasken rana an kira shi da suna biya hasken wata an kira shi da suna nur to me yasa mafiyan malaman da mafiyan malaman da can can suna cewa waɗannan kawai mutaradifani ne wato kalmomi ne masu iya wakiltar junansu abinda malaman nahawin ingilishi suke ce ma synonyms suna ganin babu wani bambancin ma'ana tsakankaninsu daga cikin malaman da suke wannan magana a da da can akwai Yaqub ibn Sikit wani babban malamin nahau da ya rayu a ƙarni na uku ya rasu shekara ta 242 akwai kuma Abu Hilal al-Askari wanda shi kuma ya rasu a ƙarshen ƙarni na hudu shekara ta 395 baya ga su kuma sai wanda ya fi shahara da wannan magana shine al-Imam Ibn al-Athir a littafin shi mai suna Al-Mathal Tha'ir ibn al-athir ya rasu shekara ta 637 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana a farkon karni na bakwai kenan da shi da kafin shi al-imam suhaili mai littafin ar-raudul unuf na sharhin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma as-suhaili rasuwarsa shekara ta 581 duk waɗannan malaman sa daga cikin manyan malaman wato linguist cikin larabawa wanda suka zo magana akan waɗannan kalmomi a cikin alkur'ani suka tafi akan cewa kalmomin ma'anarsu ɗaya ba su da wani bambancin ma'ana in ba inda aka saka su a cikin jumla ba shi musamman al-Imam Suhaili a cikin littafin Radul Unuf da yake magana akan wata waka da kawun Khadija wato Warqatu dan Naufal radiyallahu anhu yake cewa wa yadhharu fil biladi diya'u nurin yuqimu bihi bariyatu an tamuja yake cewa shi abdiya'u shi ne haske wanda yake samuwa daga annur wato annur shi ne asali idan ya samma wani abu haske sai a ce mu abin sunan shi diya ce saboda haka sai kamar ya akasa abin da aka sani domin abdiya hasken rana agun malaman ilimin kimiyya na falaki suna cewa ita ke baiwa hasken wata annur kenan shi kuma sai faɗa aka san haka to daga nan sai samu wato wanda suka yi masa hamayya suka keda da maganarsa a cikin malamai wasu ma suka mashi raddi mai nauyi sannan makalli hadisin al-Imam Muslim Allah ya gafarta masa wanda ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cikin maganar da ya faɗa cewa الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء صلى حسكيتي sai kira hasken sallah da suna nur shi kuma hakuri ai kira hasken shi da suna diya'u to me suke nufi anan a ƙashin gaskiya ba tare da mun ja dogon zance akan wannan kalma ba abinda malamai muhaqqiqai suka tantance shine cewa hasken da ake kira da suna an-nur to shine haske mai faɗi da yawa wanda kowace irin ma'ana haske na iya shiga cikinsa hasken rana hasken fitila hasken alfijir hasken haƙorin mai tarran makilin duk zai iya shiga a ce mashi da suna annur hasken kwalliyar amarya hasken fitilan mota da ana kiran shi da suna annur amma kuma mataki-mataki ne wani ya fi wani mataki mafi ƙurewa shine haske wanda yake a matsayin siffa Allah da Allah ya ce Allahu nurus samawati wal ard shi kuma diya'u shine wani haske wanda yake da zafi tare da shi wato hasken da a cikin shi akwai tsanani kuma akwai zafi da haka ya dace a kira rana haskenta a kira shi da suna diya da haka Allah ya ce wallazi da ala shamsa diya'an domin hasken rana akwai zafin tiririnta da zafin wato karsashinta idan ta idan ta take kamar da duk muka sani a shi kuwa annur to babu wannan zafin a tare da shi da haka ya dace da a kira wata da sunan haskensa a ce waje amal waje alal kamara nuran saboda hasken shi mara zafi ne kuma haka aka kira muminai haskensu a ranar alkiyama Allah ka sa mu cikin shi da Allah yake cewa yau mai kulun munafikuna wal munafikatu lillazina amanun duruna naqtabis min ish min nurikum saboda haske ne na ni'ima haske ne na rahama haske ne na tsira babu wata matsala a cikin sa sai ba a ce unduruna naqtabis min biyaikum ba min nurikum daga hasken ku sai Allah ya ce sai suka ce kilar ju'u wara'akum faltamisu nuran a cikin suratul hadid kenan ko to daga nan ne sai al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 795 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana a cikin littafin sa mai dadin nan jami'u al-ulumi wal hikam yake cewa ad-diya'u huwa an-nur alladhi yahsulu fihi naw'u harara haka ce diya shine hasken da a cikin shi akwai wani yanayi na zafi wa ihraq da yanayi na konawa sai yace ka biya shams kaman hasken rana bi khilafil qamar yace amma banda wata fa innahu nurun mahdun shi hasken ra- hasken wata tsantsa haske ne fi ishraqun yana haskakawa bi gairi ihraqin baya konawa hasali ma inda zaka kwana a ƙasan farin wata zaka yi kamuwa da sanyi ko mura ومن هنا yace daga nan ne inji al-Imam Ibn Rajab wasifa shari'atu Musa bi annaha diya da Allah ya zo bada labarin addinin Annabi Musa alaihi salam sai Allah ya sifanta da cewa yana da haske mai suna diya a ina Allah ya faɗa haka da Allah yake cewa laqad atina Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin a cikin al-anbiya Allah ya ce hakika mun bayo Annabi Musa da shi da Harun dan uwansa littafi mai raba gaskiya daga ƙarya kuma da haske amma mai wahalar sha'ani da kuma ambato ga masu tsoron Allah wa in kana qad dhukrat at-tauratu bin nuri fi qawli yace ko da yake a wani waje an ce ma at-taura ita ma haske a fadin Allah da yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah yace lalle mu sauka da at-taura tana da shiriya kuma tana da haske lakinnal ghaliba fiha diya amma haske irin wancan mai zafi mai tsanani ya fi galabaitatta saboda mene lima fiha min al'asari wal aglal saboda a shari'a annabi Musa akwai ababe masu wahala da nauyi shi da annabi Isa yake cewa Allah yake cewa wai da ankum israkum anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim an aiko shari'a annabi Isa dan yazo ya sassauta da baibayi da tarnaƙin da ke cikin shari'a annabi Musa saboda tsananinta ya kai ya kawo shi ko musulunci inji ibnu rajab da aka zo siffanta shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun lalle haske ya zo muku da Allah daga Allah daga kuma da littafi mai bayani dalla dalla a cikin suratul maida a wani je kuma a cikin arab Allah yake cewa wattabi'un nural ladhi unzila ma'a ku bi hasken da aka saukar tare da shi wattaba'u ko kuma sun bi hasken da aka saukar tare da shi da ire-iren su suna nan da yawa to abu na ƙarshe game da waɗannan ayoyi kada zancen ya yawa ko shi bambanci munasabar cewa afala tasma'una game da lai da aka ce kul ara'aytum inda Allahu alaikum laila sarmadan kashin ayat sai aka ce afala tasma'un aka ce shin ba kwaji ne da aka zo magana akan rana kul araytum da Allahu alaikum an-nahara sarmadan sai aka ce afala tubsirun shin ba kwa gani ne su ma wannan aja afala tasma'una da afala tubsiruna tasma'una aka danganta shi da batun dare tasma'una tubsiruna aka danganta shi da batun wuni ba a banza bane shi ba da ma'anarsa da hikimarsa abinda yasa shine wato da aka ambata nuni zuwa ga cewa a lokacin da a lokacin dare to hasa ta ji sense hearing sense ya fi amfani da muhimmanci da daddare fiye da abin nan wato viewing sense fiye da abin nan gani da daddare kunne ya fi amfani ga ɗan adam da sauran halittu fiye da dare fiye da fiye da gani da rana kuma gani ya fi amfani ga ɗan adam fiye da kunnensa kenan inda za a bar dare ya tafi titar to da mutane za su waye gari ma ba su da bukata zuwa ga idansu domin sai inda haske idan zai maka amfani kuma inda inda za a bar rana ta tafi titar to da za a waye gari mafiyan mutane ba su da ba su da bukata zuwa ga kunnensu domin suna ganin komai ko ba su ji ba za su ga wannan shine a a dalilin da yasa aka ambace su a haka har ila yau game da dare sai Allah ya ce man ilahun ghairullahi a cikin bidiya'in game da rana sai Allah ya ce man ilahun ghairullahi a cikin bilailin taskununa fi in muka lura shi dare sai ba a ambaci abin da za a yi ba in diya'un din yazo idan idan idan idan rana ta zo ita mai tare da diya shi kuma dare sai aka ce bilailin taskununa fi daren da za ku natsa a cikin sa to me yasa wajen rana ba ambaci abin da ake a cikin ta ba malamai suka ce kamar da ibnu ashur yake cewa saboda li kasarati manafi'in nahar saboda ababan da ake yi da rana suna da yawa ba za a ambata ba ba in aka za ambata za a yi ta kididdige su babu iyaka da aka sai aka bar shi a buɗe ka ambata wa kanka duk abin da ka san zaka yi da rana da haka a wasu wurare zaka ga Allah yana ambata ya ce misali cikin amma da Allah ya ce waje alna nomakun subata waje alna allaila libasa waje alnan nahara ma'asha kaga sai aka ce rayuwa duk abin da ke cikin rayuwa an bace shi ma'ashan amma shi dare sai aka ce an sanya bacci ya zama subata wani abu wanda yake kanin mutuwa hutu waje Allah laila libasa muka sanya dare lokacin natsuwa amma sai Allah ya ce waje Allah nahara ma'asha ita ko rana muka sanya ta dan yin duk ababan da za a yi a cikin rayuwa haka a cikin furqan da muka ambata huwa allazi ja'ala lakum al-laila libasan wan-nawma subatan waja'ala an-nahara nushuran an-nushur shine farkawa da an farka to kowa zai abin da yake gani ya fiye mishi muhimmanci na lokacin wa min ayatihi a cikin soturum Allah ya ce manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadli kuna yin bacci da dare kuma kukan yi ma da rana sannan kuma da rana kuke neman mafiya mutane sai ma arzikin su ne da rana saboda haka duk wani abu da ake yi da rana ba a ambace shi ba saboda suna da yawa sai aka ambaci kawai hasken wanda yake ba dama a yi wannan sannan sai a ayoyin daga guda biyu za mu ga cewa an yi kaidi da cewa ara'aytum inda Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati bayan sarmadan sai da aka ambaci yawmil qiyama da Allahu alaykumun nahara sarmadan shi ma sai da aka ambata yawmil qiyama yawmil qiyama dinnan wannan kaidin yana da muhimmanci kware da gaske jama'a da ba ambace shi ba to da mutanen da a yanzu suka gano cewa ai akwai wasu garuruwa da wasu wurare waɗanda ake samun dare ya wuce na al'ada to da sun ci gyaran alkurani Allah ku ba zai bari su haka ba da Allah ya ce da Allah ya sanya muku dare titir har zuwa tashin alkiyama da bai ce a zuwa tashi alkiyama ba da sai ce to ai an samu inda daren yake titir har wata biyu titir har wata shida titir har sati biyu saboda ko surare gwajen guda shida ko bakwai a duniyar nan da muke rayuwa inda suke da dare wanda yake birkitacce wato daren su bai tafiya a wannan odar da muka sani saboda kusancin su da bangon duniya za a ce kenan mun son shiga harkar kimiyya ba harka ta bace amma dai wanda suka san kimiyya sun sa ko wasu kasashe kaman a Canada kaman a Iceland, kaman a Norway, kaman a Sweden da wasu wurare. In kai browser za ka iya gani wuraren da suke da dararraki masu tsayi, inda za a iya wata biyu rana in ta fitowa ta faɗi ba sai bayan wata biyu. In an yi dare shi ma sai an yi tsawon awoyin da ka sani a wata biyu sannan za ta faɗi. Kaga wannan sun zama kaman zamanin dujar kenan. Eh, da aka ce suka ce annabi ya za a yi sallah ya ce faqdiru laha qadaraha to wannan kaidin ya nuna ashe dama Allah yana sana cewa akwai wannan wuraren mutane sai daga baya suka gano su akwai wuraren da ake yin dare sarmadan amma ba ila yawmil qiyamati ba akwai wuraren da ake yin rana sarmadan amma ba ila yawmil qiyamati ba ko mun gane ga waɗannan batun waɗannan ayoyin ya isa akwai sauran abubuwa ma bari mu tsallaka zuwa fa'idodin da ke cikin fa'idodin da ke cikin waɗannan ayoyi. Kasancewa an ambaci cewa abin nan rana tana da ayyuka da yawa, dare shi ne lokacin natsuwa, wani ya daga cikin dalilin da ya sa ga mutanen da ke da mata fiye da ɗaya, dare suke raba musu ba rana ba. Sau da lokacin ne shi ma mijin yake da lokacin da zai iya bayarwa. Wato, in ana araban kwana, dama araban kwana yake cewa ko? to dare ake rabawa amma wuni na mai gida ne ba sai ya raba ba yana da yancin yadda ya ga rama da shi ba wata mata da ce dan me yasa ya shiga gidan wance da rana ko ya magana da wance da rana ko ya ziyarce ta da rana rana baya cikin abin da ake rabawa mata su san wannan dare ne ake rabawa in ma kina da rigima to akan daren ki zaki rigima amma wuni domin lokacin litabtagu min fadlihi ne lokacin ma'ashan ne lokacin nushuran ne to baya cikin abin da zaka ba wani lokacin neman rayuwa ne a har ila yau kamar da muka ambata a baya dare da wuni da jujjuyawansu din nan wasu muhimman ni'imomi ne da Allah ya mabayinsa kuma ababe ne da suke nuni zuwa ga falala Allah da rahamarsa ga bayi Allah mun gode da wannan rahama da kai mana kuma saboda haka yana da kyau lalle bawa ya zama yana mai ɗaukar izina akan dukkanin ni'imar da Allah ya masa sannan yana tsayawa yana lura yana tunani kuma yana ƙoƙarin ya kwamfiyarin samuwar wannan ni'imar da rashinta ni'imar lafiya ni'imar hankali ni'imar imani ni'imar wadata ni'imar zaman lafiya ni'imar natsuwa ni'imar da Allah ya maka na samun iyali kana da iyalai kana da ƴaƴa kana da mata kana da sana'a kana da abin yi ni'imar da Allah ya maka ya halicce ka dan adam ni'imar da Allah ya maka a cikin musulmi kake rayuwa ni'imar da Allah ya maka baka san waye kakanka ma da ya musulunta ba duka sunan ni'imomi burjuk to wannan ni'imo wannan ni'imomi kullun ka dinga kokarin kana tunanin to inda babu ita za ka kasance sanda ka samu wata wadata ko wata daukaka ko wata ni'ima ko ta natsuwa kullun ka dinga kwatanta yuwar inda babu ita fa tunda kuma akwai wanda ba su da ita ka dinga sanya kafarka a takalmin su ka dinga tunanin yaya suke ji wannan zai sa ka dinga godewa Allah ko da yaushe shi sa annabi yake cewa akwai ni'imomi guda biyu waɗanda ake sammatsin mutane da yawa game da su lafiya da kuma samun dama wato galibin mutane suna underrating waɗannan ni'imomin ba sa sanin kimarsa sai sun kubuce musu ka dinga tunanin sanda kake da lafiya kai tunanin ya rashin lafiya take ko ka tuno sanda kai rashin lafiya ya kaji ko sanda wata dama ta kubuce maka ya kaji wajibi ne mu dinga kallon waɗannan ni'imomi in ba ma kallon su musamman ni'imomin da suka zo kusa da mu sosai sai su zama kamar gama garin abu kamar ba ni'ima ba ce har ba ka sanin amfaninsu yanzu duk wanda ya taɓa ciwon haƙori ya san me ni'ima haƙori za ka ga ka kasa tsugune ka kasa zaune ka kasa komai ruwan sanyi ba ka iya sha ballantana kunu ballantana ka tauna nama ballantana ka share ki wane kai duk wani abu da mutane suke morewa za ka ga yafi karfinka kai iska ma ba ka so ta kaɗa ko ka ji ƙarar rediyo ka kasa bacci kuma haƙori ƙwaya ɗaya wataƙila ba za ka samu salama ba sai an cire shi dole taɓa ciwon haƙori yana ji wannan magana zai iya gane mai aiki ne ciwon ɗan yatsa ɗan kakar da ake cewa za ga mutum kamar sabon mahaukaci haka ciwon kunni kaga duk waɗannan abubuwan da muke ganin kamar ba su da wata matsala in ana maganar manyan ciwuka an fi tunanin ciwon hanta ciwon saifa ciwon sida ciwon sikila wannan cutuka da ake ganin su muzmina wanda masu kisa ne amma waɗancan da ake yi a warke bala'in su ma ba kaɗan ba ne to haka ni'imar da Allah ya maka ta wadatar kana da abin da za ka ci ka sha ka yi sutura ka ɗauɗa wainiyar waɗanda suke ƙarƙashinka har ka yi kyauta ka yi sadaka har ka yi ajiya har ka yi adashi har ka sai wani abu sutura abin hawa ka gina gida duk wannan ni'imomin galibi masu wadata suna mantawa da su har su dinga gana za mu zo mu karanta wannan matsala a gaba bari mu bata tukuna an zo magana akan karuna ita ce ɗaya kissa da ke cikin sura ko to to to waɗanda suke da wannan wadata suna manta kamar ma ba Allah ne musu ba gani suke kamar dabarar su ne amma wanda ya wadata kuɗin shi suka ƙare ya san me me kuɗi suke nufi wanda ya samu wata dama daga baya ta kubuce mishi da ana yi da su sune an kwangila da ake baiwa kwangila a gwamnati daga baya aka daina basu ya san me wanda yake nufi wanda yake da aiki aka zo aka yi retrenching ma'aikata aka sallame shi yawayi gari ba yi da hanyar samun abin da zai rayu a kai ya san me ake nufi da wahalar rayuwa wanda ya rayu a Najeriya ta baya wata take da saukin wahala yanzu yake rayuwa ina da kun dattawan mu dannan gasu nan wanda suka san Najeriya shekara 50 60 baya banda mu irin 'yan 30 da wani abu tunda muka tashi haka maganta kullun sai dai ana ta dai kara dikirkicewa dai Allah ya kyauta amma yanzu wanda ya rayu zamanin gawan alaji irin ku da kuka san lokacin odoji ko zamanin kafin dai kafin dai zamanin baban gida baya baya Buhari Shagari Obasanjo Gawan har zuwa zamanin Saddauna ai ku kumur Najeriya ko ya kuke ji yanzu sai dai hamdala sai hamdala kawai Allah dai ya sa mu cika da imani to su za su fi mu fahimta yanzu ya, ya, abin yake ciki fiye da irin sa'ana da sa'o'in bayana waɗanda tunda muka tashi a birkici kawai mu ga Najeriya Allah dai kyauta to da haka jama'a mu yi kokari mu dinga tuna ni'imomin Allah muna comparing ɗinsu da sanda babu su don mu iya godewa Allah akan ni'imarsa a mutane suna da tsananin bukata zuwa ga dare da wuni a rayuwarsu bai yiwuwa a rayu in babu dare da wuni in babu hasken wuni babu wato ni'imar duhun dare in babu su ba za a iya rayuwa ba na za ka gane wannan duba ka ga irin yadda ɗan adam yake kashe energy da dukiya don samar da haske da daddare don ya ci gaba da rayuwa da munan da muke da matsalar wutar lantarki da inda ake da ita cikakkiya wani irin energy ɗan adam ke kashewa don samar da ita me yawan fitilin da ke garin zare misali yanzu ko kano ko sokoto ko birnin new york ko yamai ko da magaram wanda inda za ɗauko aerial view na garin yawan fitilun da ke garin guda nawa ne amma dukansu ba su iya haska garin sai kaga duhun rana ko ita kai take haska duk duniyar nan wannan nuna maka cewa mutane suna da tsananin bukata zuwa ga ni'imomin Allah da ayyukansa ba su siwa kansu ba duk kokarin da ake na haskaka garuwa da birane har yanzu ba a yi abin da zai kama da rana wajen haskaka su ba kuma ba za a taba yi ba Allah ya kyauta wannan ayoyi yan uwa masu albarka in muka lura da kyau suna mana nuni zuwa ga irin ɗimbin fasahar zance da ke cikin alkur'ani mai girma mun yi dabdala akan wasu batutuwa da suke nuna cewa alkur'ani lalle littafi ne wanda yake gagara gasa ko kuma kamar yadda mala albani namu mala albani zari Allah ya gafarta mishi yake yake mai take yake cewa qur'ani mu'jizar mu'jizozi babu shakka qur'ani ya kai matuƙa wajen iya tsarin zance da gagara gasar da kowa ya kasa kwaikwaya har yau Allah ubangiji ya samu dace to wannan sura da haila ta ƙara mana wannan ayoyi sun ƙara mana me zan ce ne sun ƙara mana basaja dai har yanzu bamu ƙare su ba kuma gashi masu kula da lokaci suna cewa lokaci yayi saboda ka zamu saurara anan insha Allah in Allah kai mu darasi na gaba zamu ƙara duban wata mas'ala kwaya daya kawai daga Ibn Kathirin inda ya tattara mana hikimar da ke cikin waɗannan ayoyi sai mu tsallaka zuwa faɗin Allah wa yau mai yunadihim fa ya kulu aina shuraka iyalladina kuntum taz'umun wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sabi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah